da duba yanayi da irin tsarin yadda ya taho yanzu abin da ya rage mana shine mu gayyaci mai wa'azi na gaba wanda shine shugaban kungiyar jama'ati zalatul bid'a wa iqamati sunna na kasa shugaban haɗin kan kungiyoyin ahli sunna na Afirka da Turai fadilatu Sheikh Dr. Imam Abdullahi Balalawo Allah maɗaukakin sarki ya taimaki shugaba ya daidaita harshen sai ya masa jagora Allah ya amfanar da mu da abin da za mu ji tare da shugaba akwai sakataren majalisa alaramomi na ƙasa alarama nasiru saluhu gwandu alarama tafaddal mashkuran ma'ajura Allah maɗaukakin sarki ya taimaki shugaba ya masa jagora alarama bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلاً وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا ربكم أعلم بكم إن يشاء يرحمكم أو يشاء يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض واتينا داود زبورا قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة فتنة وآتينا ثمود الناقة فتنة واتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا صدق الله العظيم
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والخير كله فيما جاء به كتاب الله الله أكبر
والفوز والفلاح في متابعة السنة وما أمر به رسول الله والبدعة كلها شر ومن اتبع هواه فقد ضله الله نحمده تعالى أدبنا بالقرآن وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ‘yan uwana ‘yan izala da sauran ahalus sunna baki ɗaya ina mana gaisuwan addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu dukkan godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai da ya kaddara mana wannan haduwa mai albarka a kofan mai martaba sarkin katago Allah shi ƙara wa mai martaba lafiya Amin.
Allah ya ƙara sanya albarka cikin jagorancinsa.
Amin.
Mun haɗu ne ba don komai ba sai don murna na aure da aka ɗaura na ‘yarmu Fatima Zara, ‘yar babban darakta namu na Empowerment, Na'am.
injiniya Aliyu burga ina addu'a wannan aure Allah ya ƙara albarka mai yawa ciki Amin.
injiniya ya cancanci irin wannan gayyata zai aurar da yarsa ta farko ya zama duk jami'an wannan ƙungiya daga ko'ina mu zo mu taya shi murna mu sanya albarka mai yawa ciki ina addu'a kamar yadda sauran maluma suka yi Allah shi ba da zaman lafiya Allah ya ba da zuriya masu albarka Amin.
mai girma shugaban huku- karamar hukuma wanda ya hauro ya zo ya mana jawabi na maraba kuma ya nuna mana karamci ciyaman muna godiya a isar da godiyarmu ga mai girma gwamnan jiha ƙauren bauchi muna muku fatan alkhairi muna ƙara muku addu'a da jan hankali Allah ya ba ku ikon yin adalci wurin jagorancin da Allah ya daura muku yanzu shugaban majalisar malamai ya sauka ya ƙara ya mana wa'azi da haskaka mana irin wa'annan 'yan bidiyo'i da suka ce sun riƙi littafin alƙur'ani kawai ba su yadda da sunan manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam wani shekara muna aikin haji na ga wani daga cikinsu mun zo dawafi kowa yana sanye da harami shi ya sa wando bayan nan muna zaune a mina sai kuma ya zo ya kawo mana ziyara ya zauna na ce to me kawo ka nan zaman mina inda ake wannan zama gashi ka zo kana zama sannan bari in tambaye ka dawafi so nawa kai yace wallahi shi wanda ya so dawafi sai da ya gaji sannan ya fita ma'ana yayi ta dawafi yayi ta dawafi saboda Allah ya ce wal yadawafu bil baitil atiq وليطوفوا بالبيت العتيق Allah ya ce ai dawafin ɗakin Kaaba mai daraja mai girma sai da ce to da ka ringa yin dawafin har sai da ka gaji kawo min ayan Qur'ani da ya ce ku yi ta dawafi sai kun gaji ba shi da shi na ce to ni na yi dawafin nan so bakwai saboda manzon Allah ya yi dawafin sannan manzo Allah ya ce kuzu anni manasikakum ku koyi aikin hajjin ku a wurina shi yasa ne dawafin so bakwai kai kayi har sai da ka gaji kuma ka ce qur'ani kake bi baka kawo ayan qur'ani da yace kai tayi sai ka gaji ba ni ko na kawo qur'ani Allah ya ce laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana لقد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر Mm.
وذكر الله كثيرا
saboda haka Allah ya gwada mana alkur'ani mai koyi da manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi kenan koyi da manzon Allah annabi yayi aikin haji ga yadda yi ga yadda yi saboda haka son zuciya kawai suke nace to in za ku yi sallah yaya kuke rakawoyi nawa kuke yi kawo min ayan qur'ani da yace kai raka'a kaza yace a shi sallah yake nace sallah to ya kake manzo Allah yayi sallah kenan a sai kaga son zuciya ne nace to kafin kai sallar Allah madaukakin sarki ya nuna mana idan an yi kiran sallah ta sallar juma'a ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-salati min يا yawmil أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع Nace to yi min kiran sallah ya ake kiran sallah kawo min ayan qur'ani da yi kiran sallah Allahu akbar Allahu akbar الله أكبر
ashhadu an la ilaha illa Allah ina aya Allah ya ce idan an yi kiran sallah ta juma'a to ya kiran sallah yake ya ce ai kowa ya san kiran sallah ce a ƙura'ani nake so aya kawo aya saboda haka sai kenan Allah ya riga ya sauko da ayoyin ƙura'ani wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون kenan ya tazakkarun saboda haka Allah madaukakin sarki ya nuna mana an saukar da wannan aya na alqur'ani wa anzalna ilayka dhikra mun saukar maka da littafin alqur'ani Allah ya saukar da wannan littafi don manzon Allah litubayyana linnasi ma nuzila ilayhi a bayyana wa mutane irin abin da aka saukar musu shi yasa hadisan manzon Allah ke bayanin alqur'ani Dokta Allah ya saka da alkhairi irin wannan wa'azi a ci gaba da yi a ci gaba da faɗakar da al'umma domin waɗannan 'yan bidiyoyin suna nan suna ta ƙaruwa har waɗansu suna kallon cewa wato kamar kan gaskiya suke dole sai ana yi ana fahimtar da al'umma muna fata Allah maɗaukakin sarki shi ƙara mana jagora babban sakatare janar sheikh dr muhammadu kabiru haruna gombe ya yi mana nasiha akan aure ya nuna mana muhimmancin yin tsafta yadda ya kamata kake sha'awar matarka ita ma tana sha'awarka to ya zamanto kayi tsafta yayin da kake fitowa zuwa gare ta yadda kake sha'awarta akwai hakkokin da mace take da shi akan namiji namiji ma yana da hakki a kanta Allah madaukakin sarki ya bayyana mana hakkoki da ke kanmu wajibinmu ne mu ƙara tsayawa mu karanci wa'annan hakkoki da Allah ya ɗaura mana tsakaninmu da iyalanmu sai a zauna lafiya babu shakka muna da bukatan ci gaba da karantar da al'ummanmu al'ummanmu kyawawan ɗabi'u da kyawawan halaye mata ga sunan alhamdulillah mu ƙara gode wa Allah Allah ya ba mu su da yawa matasa ga sunan da yawa suna bukatan aure a sassauta yadda za a yi auren don a samu sauƙi in an tashi yin auren a yi ƙoƙari a yi aure irin yadda sunna ya karantar manyan ƙasa su yi ƙoƙari matasa suna da bukatan aure a taimaka musu da sadaki a taimaka musu da samar da sana'o'i don su samu abin da za su ce da iyalansu sannan matasanmu na da bukatar a ƙara koya musu kishin ƙasa kishin ƙasa ya yi mana kaɗan kunya ya yi ƙaranci tsakanin al'umma da manya da ƙanana akwai bukatan a tashi a nan naga mana yadda ake kishi kaga mutum guda ya shiga aikin gwamnati ya yi ɓarna ta hanyar cin hanci da rashawa ya ɗauki dukiyar da ba zai ma yi mishi amfani ba bayan nan watakila ya kai ƙasan waje ya je ya ajiye a hannun turawa bai amfane shi ba bai amfani al'ummarsa ba akwai bukatan matasanmu nan a ƙara koya musu kishin ƙasa da tsoron Allah subhanahu wata'ala da kuma jin kunya abin kunya ne yaro yanzu zai shiga aiki idan za a ɗauke shi aiki sai ya dubi aikin da ya fi kowanne tsoka in aka ce yanzu ana ɗauka a custom ko FIR FIRS Federal Inland Revenue Services kowa na son inda ake samun kuɗi idan ka zo ka tambaye shi menene manufar da zai shiga aiki shi dai bai da aiki kuma yana son ya samu inda zai samu moro-moro a ɗan samu kuɗi to idan har manya ba su soma koyon kishin ƙasa da tarbiyya ba in lissafinmu shi ne duk abin da yake kawai harka kuɗi kawai ake nema to kuɗin nan ba biyan bukata kawai suke yi ba ya kamata mu san cewa mutunci da karamci da daraja shi ne abin da ake so ɗan adam ya zamanto ya samu ya zama mutumin kirki mai tsoron Allah subhanahu wata'ala ta yadda al'ummarsa in ya samu dama zai ƙara yin abin da ya kamata ya yi kishinta ya sa al'umma ta ci gaba idan an zo kullum akan yi addu'o'i a ce Allah ya ji kan saddauna Allah ya ji kan tafawa ɓalewa a nan jihar bauchi tafawa ɓalewa ya rayu saddauna a sokoto da sauransu amma duk ɗan boko da ya tashi yau a arewacin najeriya ko ma a najeriya ka ɗauko awolowo a ƙasan yarbawa ka ɗauko zik a ƙasan inyamurai wa'annan su ne suka yi jamhuriya na farko amma ka duba ka gani a tarihinsu da gidajensu me suka mallaka ‘ya'yansu da jikokinsu suke gwamnati a yau ya kamata mu yi ƙoƙari a rika jaddada tarbiyya da son ƙasa da kishin ƙasa a zukatan ‘ya'yanmu matasa ta yadda in sun samu dama za su zamanto masu jin kunya masu daraja addinin musulunci ya koyar da mu jin kunya ya koyar da mu ganin darajar magabata ina fata ‘ya'yanmu za su ƙara koyon darasi daga maluma da suke karantar da addini domin a samu matasa a samu ‘ya'ya na gari a samu shugabanni na gari duk wanda ke tafiya wajen najeriya zai tausaya wa najeriya idan ka je ka ga irin sauran kasashe da kishi da suke da shi akwai wanda yanzu akan ka zagi kasansa duk yaƙi da za ku iya yi da shi za ku iya yi akan ka taɓa ƙasarsa amma ban da ɗan Najeriya saboda haka muna da bukatan ƙara koyon tarbiyya sannan kuma addininmu ya koyar da mu kishi ya koyar da mu yadda za mu tsaya mu dubi yadda manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi da sahabbansa yadda Allah maɗaukakin sarki ya tarbiyyantar da su ana ƙoƙari wasu abubuwa kyawawan ɗabi'u da manzon Allah ya rika dasawa a cikin zukatan sahabbai manzon Allah yakan ji kunyarsu wata rana manzon Allah yana gidansa sahabban nan suka rika shigowa sai wannan ya sallama manzon Allah bai canja ba sai ya ce a ce mishi ya shigo sayyidina Abubakar ya shigo sayyidina Umar ya nemi izini manzon Allah ya ce a ce ya shigo can ga sayyidina Usmanu ya nemi izini zai shigo sai manzon Allah ya ce a'a ku gaya mishi ya dakata sai da manzon Allah ya shirya ya gyara jikinsa ya kintsa sannan ya ce a ce mishi ya shigo aisha ta ce ya rasulallah mahaifina ya shigo sayyidina umar ya shigo baka kintsa ba amma sayyidina usmanu da zai shigo sai da ka kintsa sai ce yake aisha shin ba zan ji kunyan wanda mala'iku ke jin kunyarsa ba sayyidina usmanu mala'iku suna jin kunyarsa saboda haka sai kenan yana ɗaya daga cikin darajawa manzo Allah ya ce sayyidina usmanu na da kunya gonda in kintsa in ya same ni a halin da nake ciki ta yiwu da wata bukata ba zai iya faɗa ba saboda ban kinsa ba shi yasa na kinsa manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi mai kunya ne yana kunyan sahabbansa an yi walima a gidan manzon Allah an ci abinci sahabbai suka zauna ba su tafi ba manzon Allah yana so yi musu magana amma yana kunya sai da Allah madaukakin sarki yayi togacciya yayi bayani a cikin alqur'ani ya ayyuhallazina amanu ya ku masu imani
يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إليه ولكن إذا دعيتم فادخلوه فإذا دعمتم فانتشروا ولا مستانسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله والله لا يستحيي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما ku dubi wannan tarbiyya da Allah ya karantar da sahabban manzon Allah tsira da mincin Allah su tabbata gare shi ya ayyuhal ladzina amanu ya kuma su imani la tadkhulu buyutan nabi illa an yu'zana lakum kada ku shiga gidan manzon Allah sai an muku izini gidaje ma da ba na manzon Allah ba sauran gidajen mu ba ka shiga sai an maka izini nan ma in ka yi sallama kuma ka nemi izini sannan ka shiga saboda haka gidan manzon Allah kar ku shiga illa an yi uzana lakum sai an muku izini ku zo zuwa ga cin abinci ba wai ku je ku zauna kuna jiran abincin ya nuna ba saboda haka kada mutum ya je ya zauna a gidan manzon Allah tsira da abincin Allah su tabbata gare shi to idan an muku izini zuwa ga cin abinci in kun ci abincin fa iza da imtum fadkul saboda haka idan an ba ku izini ku shigo in an ce ku zo ku ci abinci ku zo ku ci bayan kun ci abincin kuma fantashiru wala mustanisina li hadisi wala mustanisina li hadisi saboda haka ba za ku zauna kuna kuma jin labaru a ta ba da labari iri-iri ko malam bahaushe ya ce wato zama bayan ci tsegumi saboda haka ku watsi kowa ya tashi tafi wala mustanisina li hadisi إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم abinda kuke na ku zauna a yi ta hira a yi ta maganganu a cikin gidan wani abu dai da yake cutar da manzon Allah amma manzon Allah yana kunya mai kunya ne ba zai ce ku tashi ku tafi ba sai Allah ya ce me wallahu la yastahi min alhaq Allah baya jin kunyan bayyana gaskiya saboda haka Allah na muku wa'azi yanzu manzon Allah na cutuwa da irin zaman da kuke yi don haka kowa ya ci abinci ya tashi tuni saboda haka sai kenan kaga an ba da tarbiyya don a koyar da ainihin wato sahabbai saboda manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi mai kunya ne mata an san su da kunya matasa su zamanto masu kunya dole mu koma irin kyawawan ɗabi'u muna koyar da ainihin wato ƴaƴayenmu ɗauki alkur'ani mai girma ka duba ka gani annabi Musa alaihi salam ya kasance ya yi hidima wa waɗansu ‘yan mata waɗanda matan saboda ainihin wato ganin kirkin da ya musu da suka koma suka ba da labari ga mahaifinsu sai mahaifin ya ce a je a kira mini wannan ainihin wato mutumin don a mishi sakamako amma saboda kunya irin na mata yaya ta zo
فجاءته إحداهما تمشي على استحياء sai ga ɗaya daga cikinsu ta zo bisa jin kunya cikin lullubi da kunyata da komai ba tana tafiya tana cin cingau ba ba a kan hanya ba ba ta zamanto mara kunya ba ya kamata mace ta zamanto mai kunya da jin ganin cewa ita mace ce mai daraja ɗayansu ta zo alastihiya a bisa jin kunya sai mai ta ce قالت النبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا ta ce "Ma- babanmu na kiranka don ya baka sakamakon abin da kai mana na wannan hidima don haka tashi mu tafi sun tashi suna tafiya malamai suka ce bai san hanyar ba ita ce a gaba amma in ta tafi gaba alamar mace wato iska na daga ainihin wato suran jikinta sai ya ce dawo koma bayana ni zan wuce gaba in na wuce inda hanya ya dama ki ce min dama ko ki jefa wani alama na dutse sai in yi dama in hagu ne sai in yi hagu saboda annabawan Allah kama- ka- ka- kamilallu ne ba su da ainihin wato wani abu na sabawa Allah subhanahu wata'ala kenan dole sai mun komo mun yi ta koyawa ƴaƴayenmu da sauran matasanmu kishi da kunya da ganin girman na gaba da sanin darajan waɗanda suke da daraja sai mu zauna lafiya Allah muke roƙo ka ba mu ikon ci gaba da bada irin wannan tarbiyya ga 'ya'yanmu da sauran matasanmu don su zamanto abin alfaharinmu a wannan ƙasa idan 'ya'ya suka samu tarbiyya duk lokacin da aka ce ku yi za su yi ku bari za ku bari to al'umma ta zamanto al'umma mai albarka nagartacciya wanda take za ta samu ci gaba mai yawa Allah ka azurta mu da irin wannan ina addu'a Allah ya sanya albarka wa wannan aure yadda muka taho daga ko'ina lafiya Allah ka maishe mu gidajenmu lafiya Allah ka zauna da gidan lafiya Allah ya rubuto takarda Na'am.
yace yana roƙon ka sanya shi cikin addu'o'i Allah ya biya mashi wasu bukatoci nashi na alkhairi Na'am.
yana akan hanya wani bawan Allah ya rubuto yana ce a taya shi da addu'a saboda wasu bukatunsa na alkhairi ina addu'a Allah ya biya mishi bukatarsa آمين mu ma muna da bukata ko ba mu da shi wanda yake da bukata ya daga hannu ya ce Allahu akbar ashe kowa na da bukata ya Allah ka ga mu ga munan duk mun taru saboda kai mun zo don neman yardanka kowanne da bukatunsa na alkhairi Allah ka biya mana Allah kar ka bari mu watse a wannan taro sai ka biya wa kowa bukatarsa Allah ka zauna da Najeriya lafiya Allah ka zauna da Najeriya lafiya Allah ka yi mana albarka ka yi wa 'ya'yanmu albarka ka yi wa matanmu albarka ka yi wa shugabanninmu albarka ka yi wa 'yan kasuwanmu albarka ka yi wa 'yan siyasanmu albarka ka yi wa al'ummanmu albarka albarka albarka albarka Allah subhanahu wataala ka tsare mu ga dukkan ainihin wato damuwa Allah subhanahu wataala ka ƙara mana albarka kamar da kowa gida lafiya Allah ka tsare mu da tsarewarka subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi
Allah ya